سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما صبر ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ‘Yan uwa mahalarta wannan majalis mai albarka, ‘yan uwa cikin imani cikin musulunci a cikin wato asair shine tafiya cikin sha'anin Allah tabaraka wa ta'ala ba kakkautawa mutanen wannan anguwa da anguwanni mabambanta da waɗanda suka zo daga nesa da waɗanda suka zo da kusa iyaye kawunnai yayu sa'annai da ƙannai assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu yau muna uku ga watan goma shine watan shawwal hijirar fiyayyen halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yau muna shekara 1444 wata ta yi daidai da 23 ga watan april wato shine watan 4 2023 wato shekara 2023 miladiyan haihuwar annabi isa dan maryam alaihi wassalam muna ta yan uwa murna yan uwa musulmai na duk duniya gabaki daya murnan ajiya azumi lafiya kuma muna roƙon Allah ibada da addu'o'i da sauran ibadu da aka yi daga farkon Ramadan har zuwa ƙarshe Allah ya karba albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan sallah da aka yi na idi da sauran abubuwa na ibada da aka yi shi ma Allah ya karba albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ganin waɗannan ibadu tun daga Ramadan har izuwa muka shiga watan Shawwal aka yi sallah na wato Idul Fitr ganin wannan dama muka ce to ya kamata a jefi tsuntsu goma da dutse ɗaya don ya wuce a jefi tsuntsu da dutse ɗaya sai dai a jefi tsuntsu goma da dutse ɗaya shi ne muka ga shi musulmi daman har kullum ana son a dinga caja mushi batir da yake jikinsa wannan batir ɗin ita ce zuciya wanda nassin ƙur'ani nassi sarihi yana cewa wa zakir fa inna zikira tanfa'ul mu'minin ya rasulallah ka tunatar ka yi wa'azi ka nusar ka faɗakar ka nuna yin hakan zai amfani mai imani kaga ba a ce yin hakan zai amfani bawa ba balle a ce har wanda ba musulmi ba yana ciki ba a dawo kuma cycle na musulunci a ce zai amfani musulmi ba sai aka ce mumini domin shi mumini yayan musulmi ne domin abin steps ɗin mataki-mataki ne amma a da'irar musulunci dai ana fara da islam ne sai iman kamar yadda Allah ya gaya mana matakan guda goma cikin suratul ahzab innal muslimina dinnan wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqati was sabirina was sabirati wal khashi'ina wal khashi'ati والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات ƙarshe sai aka ce wadzakirin Allah aka ce zakirai sune yayu sune sama saboda su sun tattara kowace ibada sun yi kuma sai suka ce to bari su zauna kuma su ta ambatan Allah shi sa Allah ya faɗe su sune matakin koli matakin ƙarshe ganin wannan la'akari da Allah ya ce a tunatar domin tunatarwa yana amfanar da mai imani kenan wanda baya cikin wannan list na masu imani ko an tunatar ba zai amfanu da tunatarwan ba so da Allah ya ce tanfa'ul mu'minina ne bai ce tanfa'ul muslimina ba bai ce tanfa'un nasa ba sai ce tanfa'ul mu'minin wato in kana da imani to da an faɗi tunatarwan sai a wayar maka da kai sai kwakwalwarka ta buɗe sai zuciyarka ta gamsu sai ta kama sai gaɓoɓi kuma su yi aiki da abin da wato kunne ya ji kwakwalwa ta kama ta tura wa zuciya zuciya ta yi tunani gaɓoɓin nan 360 da yake jikinmu kuma sai ya aiki da shi wato wannan zama da tunatarwan an masa take da cewa muhadara idan aka ce muhadara akwai muhadarat wato a tara mutane a gaya musu wani abu don an ce muhadara an yi taro to me za a faɗa ita dai kalmar an tara za a faɗi wani abu to sai muka ga akwai ƙa'ida da malamai suka ajiye musamman mai ta'alimul muta'allim yana cewa akwai al'ahwal akwai alhal akwai ilmul ahwal akwai kuma ilmul hal shi al'ahwal ɗin daban alhal ɗin daban ilmul hal ɗin daban ilmul ahwal ɗin daban wato abin da ake nufi shine zamani zai koro wani abu mutane sai a shiga cikin fagauniya to idan aka shiga fagauniyan nan shine ake kiran shi alhal wai mutane suna cikin wani hali to ina ilmul hal ina ilimin da za a nuna musu su samu makama kamar mutumin da ruwa ya ciyo shi ne an ce ko takobi ka miƙa masa zai kama ka san ko takobi zai yi yanka mishi hannu amma zai kama to wannan ruwa ya ciyo wasu wasu suna gaba to ya kamata wanda yake gaban a riƙe shi kada ya fada bismillah bismillah akramakum Allah eh bismillah ku shigo ahlan wa salan bismillah ahlan wa salan bismillah bismillah bismillah tafaddal bismillah bismillah da Allah a shigo a shigo da Allah bismillah Ala Ibrahim da Allah sojoji ne daga Baraka saboda haka akwai al'ahwal to wannan shine abin da tunatarwanmu zai ɗan karkatu zuwa gare shi babban al'amari almuhim shine abubuwan da ake ta ɗan kai goro da mari a kai musamman akan sha'anin fiyayyen halitta annabi muhammadu ba mu da wanda muke so irin manzon Allah ba mu da wanda yake da daraja a halitta irin manzon Allah duk wanda kaga hasali ya samu darajar da ya samu to ya jinginu da shi ne a Shehu Ibrahim radiyallahu anhu yana cewa fa waqti wa sa'ati saraftu li zikrihi sai ce salatan wa madahan minhu qad sirtu jailama kaga da yace minhu na ba annabi na jajirce da binsa yau gashi duniya tana gani na nima wani ne haka shi Ibrahim ya faɗa minhu qarsirtu jailama haka yake cewa to duk wanda kaga ya zama wani a da'irar musulunci to annabi ne babban bangonsa ya jingune da shi ya zama abin da ya zama kuma shine wanda yake da wata ka'ida idan an taba shi sai imani ya lallace idan an taba shi sai musulunci ya lallace idan an taba shi sai Allah ya yi fushi idan an taba shi sai dan aljanna ya zama dan wuta idan an taba shi sai yardajjen Allah ya zama ba yardajje ba a wajen Allah tabaraka wa ta'ala to idan haka ne cewa taba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana zama irin haka ya zama ƙalubale to ya kamata wanda yake da gurguwar fahimta bisa taba annabi to a faɗakar da shi wanda kuma yake da fahimta bisa annabin to ya rike fahimtar sa ya jajirce ya ƙara samun ci gaba a fahimtar da yi wa manzon Allah domin shi annabin zaka gama rayuwarka baka gane shi completely din shi ba alaihi salatu wassalam a tambayar mu anan gami da amsa da zamu bayar da kuma sunan wannan karatun cewa muhadara shin a da'irar musulunci me matsayin roƙo ba Allah ba ka roƙi halitta abokiyar halitta ƴan uwanka shin halal ko haram shin tauhidi ko shirka roƙo a musulunci ka roƙi wani taimako ya taimaka maka yana da fuskoki guda biyu akwai wanda yake kusa akwai wanda yake nesa wanda yake kusa ga ka gashi da Allah taimaka min da jari taimaka min da addu'a taimaka min da magani ta yi likita ne taimaka min ka miƙo min abu kaza wannan ina ganin da masu ganin taimako bai cancanta ba dun ba mu yi sabani da su akan haka ba sun yarda da irin wannan taimakon amma in ga ka ga wanda zaka nemi taimakon a wajensa to ɗayan taimakon shine muke da ƙura kuma ya kamata a ɗan karkaɗa ƙuran cewa idan wanda bai nan bai kamata a nemi taimako da shi ba ko kuma a nemi taimakonsa ba to anan ne ƙurar take anan ne matsalar yake a fahimta da muka yi bisa wasu ayoyi da muka ciro da kuma hadisai da muka ciro mun gano cewa idan mutum na Allah ne Allah yana ara masa wani iko daga cikin ikonsa yana nan bai nan ka nemi taimakonsa ka nemi taimakon mahalici ne saboda shi na Allah ne duk mutumin da ya zama na Allah waliyi ko salihin bawan Allah in ka je gurin shi to tamkar ka je gurin Allah ba ina nufin shi Allah bane a'a ina nufin zai mai da kai wajen Allah ne shi ma duk abu da zai sa ka bar Allah ba zai yadda ba ya akwai bayin Allah da Allah yake danka bayi a hannunsu su gyara su su mai da suna Allah shugaban masu wannan aiki shine Annabi Muhammad mai 20 yana cewa fakan fasidin idaha bihi wa huwa salihun yana cewa so da yawa mutumin banza wanda ba nagari ba amma in yaje wajen na annabi sai wata rana kuma ya dawo ya zama nagari ma'ana da wancan mutumin na shedan ne amma yau da ya dawo wajen annabi sai annabi ya mai da shi ya koma ya zama na Allah kaga an canja shi daga na shedan ya koma ya zama na Allah to mas'alar anan shine daga wato cikin alkur'ani tunda wancan ba mu da damuwa da ita maganan cewa ka roƙi wani kana kusa da shi ya taimaka maka ko ga ka gashi shi ya nemi taimakon ka ko kai ka nemi taimakon shi wannan babu damuwa akai babu sarkakiya a wannan to ina ganin ya kamata mu koma ɗayan taimakon wanda idan bai nan za a iya neman taimakonsa ko kuma ba za a iya neman taimakonsa ba ina ganin kaman wannan gefen ya kamata a ce mu koma mu tattauna menene istishhadat dinmu bisa dogaran mu da cewa ana iya neman taimakon wani yana nan ko kuma baya nan na farko dai shi a wajen Allah ka nemi taimakon halitta ga ka gashi da kuma baya nan shi a wajen Allah duk ɗaya ne ka nemi taimakon halitta ga ka ga wannan ko ga bainan shi a wajen Allah duk ɗaya ne in ba kyau ba kyau ya kamata a san wannan tukunna a wannan fuska kenan a fuska ta biyu idan muka kalli a cikin suratul baqara a inda Allah subhanahu wataala yake gaya mana kissan Ausu da Khazraj wasu ƙabilu ne guda biyu aka yi su, sunansu Ausu, ɗayan sunanta Ausu, ɗayan kuma sunanta Khazraj. Ina son na nuna cewa ana neman taimako da sunan wani bawan Allah, ka kira sunan shi ko da bai nan, amma abin nufi a nan gurin ba shi ne zai maka ba, darajar sunansa, albarkar sunansa da ka kira. Allah shi ne zai maka, tabaraka wa ta'ala, idan muka koma cikin suratul baqara inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa aya ta 70 da tara Allah ya ce walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma arafu kafaru bi fala'natullahi 'alal kafirin wannan aya fassaranta da ma'anarta da tarihinta da dalilin saukanta shine tsakanin waɗannan kabilun guda biyu ausu kabila ce khazrat kabila ce an yi su zamanin annabi Musa alaihi salatu wassalam ita khazrat din ba ta da mutane da yawa ba ta da mayaka ba ta da kayan yaki ba ta kore wajen yaki ba ita kuma ausu tana da mayaka da yawa sun ninka wa'yancan kamar da tarihi yake faɗa shida biyar zuwa bakwai sannan suna da kayan yaƙi makami sannan sun ƙware wajen yaƙi to sai in faɗa ya haɗa su tsakanin Hazrat da ba su iya yaƙi ba da su ausu da suka iya yaƙi to su aus ɗin sai sun kashe Hazrat. to sai yaƙi an yi ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba ya zama su Hazrat ba su da nasara to sai manyansu suka ce to me zai hana tunda muna karanta a taura mu duba mu gani cikin a taura ko akwai wani laƙani a yanzu misali za mu ce ko wani sirri a yanzu misali za a ce wanda in za mu je yaƙi muka karanta wannan sirrin za mu yi nasara a wajen yaƙin nan sai manyan suka ce wannan shawarar ya yi sai aka ɗauko a taura duk inda aka duba sai aga sunan manzon Allah da an dan yi taki kadan sai aga sunan ma'aiki wannan fanna fada zamanin annabi Musa ka san ko bayan annabi Musa ya bar duniya da wajen shekara 1500 aka haifi manzon Allah kaga kenan a lokacin da wannan abin ya faru manzon Allah bai duniyar da shekara 1500 misali ba an ce sai annabi yana nan ba misali za a nemi taimako da shi ko alaihi salatu wassalam to shikenan sai suka ga wannan mai sunan nan ya kamata ai mun samu biyan bukata mun samu inda zamu je neman taimako ya suka ce to ya za a yi sai suka ce to a ɗauki sunan shi a samu kaman a katako kaman filanki haka sai a rubuta sunan a jiki idan za a je yaƙi sai a ɗaga sunan sai a dinga kiran mai sunan wannan kisa ƙura'ani ya faɗi fa cikin suratul baƙara aya ta saba'in da tara walan ma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma arafu kafaru bihi fala'natullahi 'alal kafirin wallahi ranar da aka yi haka ka san akwai wani karin magana da bahaushe yake cewa kamun kazan kuku to haka khazraj ta dinga yi wa ausu ga ausu da yawa ga su da makami ga shi sun kware wajen yaƙi amma sai suka rasa wai daga ina nasara ya koma hannun khazraj ne yau ga su sun koma bayi a hannun mutane 'yan tsiraru yau ga shi sun koma bayi a hannun mutanen da ba su iya yaƙi ba yau gashi sun koma bayi a hannun mutanen da ba su da makami yau gashi sun koma bayi a hannun mutanen da ba su san makamar yaƙi ba wai mai haifar da haka sai aka ce taimako da suka nema da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan Allah jama'a musulmi idan mutum yayi imani da Qur'ani yana yin imani da wasu ayoyi ya ce kuma bai imani da wasu ayoyi ba? Misali kaman riga ce a kasuwa zan siya, amma barin je sai wadda na zaɓa. Haka za a ƙur'ani? A ashe al-ƙur'ani abinda Allah ya ce, Kullum min indi rabbina, ko? Warrasi kuna fil ilmi ya ƙuluna amana bihi kullum min indi rabbina, wa ma yadda karu illa ulul albab. Al-ƙur'ani ya sake gaya mana fa. afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd fama jaza'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yawmal qiyamati yuradduna ila ashaddil azab wama Allahu bighafilin amma ta'malun Allah madaukakin sarki yace yanzu a cikin waɗanda suka yi ikirarin imani akwai wanda za su ce sun yadda da wasu ayoyi wasu ayoyi kuma ba su yadda da su ba Allah ya ce fama jaza'u man yaf'alu dhalika menene sakamakon wanda zai ce na zaɓo su ayoyi zan yi aiki da su amma wasu ayoyin ba zan yi aiki da su ba in ji Allah fama da za'u man ya fa'alu zalika minkum Allah ya ce illa kiziyun fil hayatid duniya wallahi duk mai irin wannan ta'ada in ji Allah to a duniya fa zan kunyata shi ka san ko kunyatawar Allah zai zo maka unexpected ne ta inda baka zato Allah zai kunyata ka na farko yace to wannan karamin abu ne zan mushi babban abin da zan mushi wa yawmal qiyamati yuradduna ila ashaddil azab alahira fa in na sa shi cikin azaba na ba zai fita ba kaga ba abin al'ajabi ka rayu kana sallah kana azumi kana zakka kana karatun qur'ani amma ka je lahira a saka a wuta kuma ka dawwama a cikin wutan ba za ka fita har abada me ya janyo haka saboda wai kana zaben ayoyin alqur'ani wancan ta yi daidai da ra'ayinka, ka yadda da ita, wancan ba ta yi daidai da ra'ayinka ba, ba ka yadda da ita ba. To idan har a cikin Alƙur'ani, a yadda muka ɗauko daga malaman tafsiri, bayan malaman tafsiri, daga asbabun nuzul, dalilan saukan ayoyi ko surori a cikin Alƙur'ani, an gaya mana ga abin da ya faru. To ina ganin mu da in muka nemi taimako da manzon Allah madogarar mu ita ce wannan aya ta cikin suratul baqara aya ta 79 shine madogarar mu ashe idan muna da madogara ko da gutsiriyar aya ce ba cikakkiya ba to ina ganin muna da dalili mai ƙarfi da ya kamata a dan sake mana mara mu ma mu fitsari matakin farko kenan mataki na biyu shine cikin suratul nisa'i shi ma aya ta 64 aya ta 64 cikin suratul nisa Allah ya ce wa manzon Allah wama arsalna min rasulin illa liyuta'a bi idhnillah walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasulu lawajadullaha tawwabar rahima Allah ya ce duk mai laifi in yana son ya samu mafaka na kau da kai na yafe mushi to yazo wajenka wama arsalna min rasulin illa liyuta'a bi idhnillah walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka to idan kai laifi ka je wajen annabi me kai ka neman taimako a wajen annabi Allah ya yafe maka ba haka bane Allah bai ce ja'uni ba sai ce ja'uka to muna da magabaci a wannan ayar ma magabacin da a cikin as-salafus salih in an fade shi sai su fara kirma da an faɗi sunan shi zaka ga kafaɗinsu yana rawa da an faɗi sunan shi in mutum fatawa yake bayarwa sai fatawar ta yake sai ka ji an ce la yufta wal maliku fil madina wallahi ba a bada fatawa in imamu malik ya bada fatawa wannan duniyar musulunci haka ta tsinci kanta a ciki to mu koma cikin muwadda malik tanwirul hawalik mu ji me imamu malik ya faɗa akan wannan aya da kadiyar da ta faru da wato Abu Ja'far Abu Ja'far muallim ne mutafannin yana da fannoni na ilimi na kowane bangare fannin tafsiri fannin qira'at fannin hadith ulumul hadith bangaren abin da ya shafi arabiya da kuma abin da ya shafi al-mizanul arabi wa'annan qawaid din nan wannan in ka zo fannin kuma abin da ya shafi fikihu nan ma ba da shi ba shi Abu Ja'far kenan to kadiyar wannan ayar nake son in kawo domin an ce idan zaka faɗi aya ka dogara da ita to ya zama kana da magabaci a kanta ma'ana ba fassaranka da ka iya larabci ba waye cikin sahabbai ko tabi'ai ko atba'u tabi'in ko as-salafu salih ko al-khalaf ko al-mukhallaf da ya dogara da wannan aya ma'ana ya fassara ta a irin abin da kai ma kake so ka kafa hujja da wannan sai aka ce matakin farko da suka haɗu a rauda a madina in mun ce rauda muna nufin kabarin ma'aiki inda shugaba yake kwance sallallahu alaihi wa alihi wasallam suka haɗu da imamu malik da abu ja'afar abu ja'afar da ya juya ya kalli imamu malik sai ya ce to magana ya ƙare saboda wancan kalma la yuta wal maliku fil madina yace ranka ya dade ina da korafi yace me korafinka yace ina da bukatu guda uku kusan yau shekara hudu biyar shida amma biyu ne suka biya ɗayan kam ta tsaya a hanya wato har yanzu dai bata iso ba ta yi jinkiri to ganinka na san dai za a samu mafita ranka ya dade ko da wata wato kofa ko kuma da wani ismullahi al'azam da za a bani in ja bukatar tabiya saboda na matsu da bukatar nan tabiya ga abinda imam malik ya ce mishi ya ce bukata kake so tabiya ya ce e bukata kake so tabiya ya ce e ya ce sai nuna masa kabarin annabi lala mu lura fa imamu malik wanda dukka arba'atu mazahib din nan duk wanda kaje an ce kusa ne cikin as-salaf in an faɗi imamu malik sun kuyi da kai yake so da ya san wa imamu malik kai san da ta kai imamu malik manzon Allah ya ba da address ɗin shi cewa imamu malik zai zo ga inda zai zo a je wajensa a sha ilimi a je wajensa a kantami ilimi a je wajensa a kwakuso ilimi a je wajensa a ɗebo ilimi haka ma'aiki ya faɗa sallallahu alaihi wa alihi wasallam imamu malik da muke ji ya ce wa abu ja'afar ya ce ga inda za ka zo ka faɗi bukata ka san shi ma'aiki inda yake kwance kamar yamma ne haka ƙaba kuma tana gabas shi abu ja'afar ya juya ya kalli gabas ne sai imam malik ya juyo da shi ma'ana ya kalli ƙaba imam malik sai ya juyo da shi ya ce ƙabarin nan za ka kawo bukatarka da Allah jama'a musulmi imamu malik da ya ce a je wajen annabi me hakan yake nufi a je a nemi taimako a wajen wakilin Allah domin shi manzon Allah wakilin Allah ne duk abin da kake so a wajen Allah idan ka je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam magana ya riga ya kare to shi kuma annabi yana nan da bai nan a cikin duniyar nan duk ɗaya ne saboda zamu zo hadisin yana ƙasa inda yake cewa hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum ina nan da rai bana nan da rai duk ɗaya ne a wajen kojan amfani ashe idan an yarda cewa manzon Allah in yana nan zai yi amfani to wannan hadisin in muka dauke shi hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum to masu wancan akidar in annabi yana nan zai yi amfani to wannan hadisin ya ce musu su zo ma bayan annabin ya bar duniya zai yi amfani matakin farko kenan wannan maganar da muka yi cewa imamu malik ya ce a jojon annabi yana duniyar annabin sannan wannan ayar da muka kawo na cikin suratul baqara 79 kan aya na 79 lokacin manzon Allah yana duniyar ake neman taimakon shi alaihi salatu wassalam ai bainan ko to sannan har yanzu wannan ayar da muka kawo ta yanzu na cikin suratul nisa din nan walam wa ma arsalna min rasulin illa li yuta'a bi iznillah imamu malik ita ya nuna wa abu ja'far yace ya aba ja'farin yace labbaika wa sa'adaika yace amsa kiranka yace ba kai ba yace haka ne ranka dade yace kaga babanka adam yace eh yace lokacin da yace ƴaƴan itaciya imamu malik fa yake hujja da wannan akan cewa lokacin da annabi adam yace ƴaƴan itaciya Allah ya yi fushi yace adam ya dawo duniya ya sako duniyan nan yace ba a karɓi tuban shi ba sanda ya nemi taimako da manzon Allah wa yake faɗan wannan Imam Malik daga nan sai muka gane wancan hadisin da yake cikin mafahim shi ma zamu kawo shi anan wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace shekara 40 annabi Adam yana roƙon Allah lokacin da aka sauko shi daga aljanna direct daga aljanna ya sauka a hindiya ne matarsa kuma ta sauka a jidda sai duk duniya su biyu ne mutane kawai duk duniya su biyu ne daga Adam sai Hawwa kai tsaye daga aljanna a Hindi ya sauka kai tsaye daga aljanna ita kuma a Jidda ta sauka to aljanna daman an ce masa wa kula min haragadan haythu shi'tuma ko duk abin da yake cikin aljanna ku yi amfani da shi a yalwace ba a dafa abinci a ciki ba a zuwa a nemi ruwa ba a zuwa a yi cefane duk abin da kake so a lokacin da ka bukata a lokacin abin zai zo ka yi amfani da shi a lokacin ba sai ka jira shi ba to amma da aka zo duniya sai abu ya canja wa shi kakan namu annabi adam sai ga in zai ci abinci sai ya yi noma sai ya jira sai ya tsiro sai ya girma sai ya nuna sai ya yi sazzabe sai ya girbe sai ya sai ya zo ya tsince sai an daka ko an barza sai an nika sai an dora sai an jira sai ya dahu in ya dahu sai ya yi sanyi sannan a ci sai ga wannan sai ga wannan ai duk wahala ne a aljanna ba wannan sai ce rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin an ce ya faɗi wannan addu'a sai aka cire mushi hijabi wallahi sai ya hango sunan annabi a al'arshi sai ya durkusa sai ya kira sunan manzon Allah na san da Allah jama'a mu gane cewa a musulunci dai babu inda aka ce ba a neman taimako da manzon Allah ba mu ba wanda suka fi mu tsarki ma sun nemi taimako da shi waye faɗi wannan imamu malik yayi istishhadi da wannan aya wa ma arsalna min rasulin illa li yuta'a bi idnillah walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka ja'uka duk mai san abu a wajena to yazo wajenka haka Allah yace to idan har zaka nemi abu a wajen Allah Allah ya tura kai ce je ka wajen annabi kenan kai tsaye je kaka nemi taimakon annabin shi kuma yayi dakon bukatun kai kai wa Allah ina shirka anan wato yanda abin yake ne rashin sani ne kaza take kwana kan dami kuma tana jin yunwa har gari ya waye kuma da safen nan yanka ta za a yi biyu babu ita bata ci abinci ba kuma ga yanka da safe yana da fuskoki guda biyu neman taimakon kai tsaye misali kowa ya sani manzon Allah yafi yafi halitta gaba daya yafi annabawa yafi manzanni yafi mala'iku da Allah kana ganin irin in annabi ya roki Allah irin abin da Allah zai ba wa annabi kai idan ka roki Allah kai ma irin wanda aka ba annabi irin shi za a baka misali a wannan fuska kenan ko misali a wannan fuska kenan idan har duk duniyar musulunci ta yarda idan ka roki Allah abin da zai baka misali ku roƙi abu ɗaya tare da ma'aiki misali ka roƙi jari misali ne zan kawo shi ma ma'aiki ya roƙi jari misali kana ganin misali irin jarin da Allah zai ba wa annabi in ya roƙe shi da Allah shine irin jarin da Allah zai baka to matakin farko idan har in ka roƙi Allah irin jarin da Allah zai baka ba irin wanda zai bawa annabi ba sai ka ce to shikenan barin bari sai an bawa annabi ni kuma sai in je in ce ya ma'aikin Allah ni ma nazo wajenka ba ni irin naka kai in zaka roka ba irin nashi za a baka ba haka ne misali to shikenan Allah ba Allah ya ba annabi nashi a irin matsayin ma'aiki alaihi salatu wassalam to ni ma an bani nawa a irin matsayina to bari in yi dabara in koma wajen ma'aiki in sake roƙo ni ma a bani ga wannan ga wannan sai in hada misali ne nake kawowa a wannan fuska kai ka san misali shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin abin da Allah yake yi masa ba irin abin da yake wa halitta ba a wannan matakin kenan mataki na biyu kuma shine matakin zuwa wajen ma'aiki sallallahu Alaihi wa Alaihi wasallam da zimmar cewa ka nemi taimakonsa ta wajen ya gaya wa Allah, shi kuma Allah ya yi maka. Yanzu misali, ba ana zuwa wajen malamai ba za a rubuta jarabawa kasuwa 'yan kasuwa ma'aikata na gwamnati leburori za a je wajen malamai wai da Allah me ake zuwa wajen malamai ne neman bukata taimako su taimake su su gaya wa wa Allah idan ka je wajen malami malamin Allah ne me ka je yi ka je ya taimake ka saboda kyautata zatonka nafilarsa ta fita ka karatun qur'aninsa ya fi naka azuminsa ya fi naka ko da tsayuwa da jajircewa da yin ibadar da ikhlasi misali nashi ya fi naka kusatuwan shi da Allah ya fi kusatuwanka idan za a biya maka bukata misali sai ka yi ibada ta awa talatin kai kuma ba ka wuce minti biyar ka kai mai rauni ne ma'ana misali ne nake son a gane to bari je wajen malamin nan da yake awa bakwai takwas yana gaya wa Allah bukata a zaune kaga shi a kwana ɗaya biyu uku hudu biyar bukatarsa ta je an biya ni kuma mai minti biyar ta yi sai na yi watanni ta yi a amsa ta yi ba za a amsa ba to in haka ne bari je wajen malami in nemi taimakonsa don mutum in ya zo zai ce malam ka taimaka min ko ba a faɗa kasuwa ta tsaya to ka nemi taimakonsa a matsayin shi Allah ka nemi taimakonsa a matsayinsa bawan Allah salihi wanda yake kusa da Allah ko ashe kenan ana neman taimakon wanda yake kusa da Allah ba an mai da shi Allah ba saboda kusatan shi zuwa ga Allah ne saboda yadda yake a wajen Allah idan kai tsakaninka da Allah akwai tazaran kilomita biliyan to shi tazaransa da Allah kilomita ɗaya ne wato kai sai ka yi tafiyan kilomita biliyan kafin ka je inda ake son aje to shi kuma a kilomita ɗaya ya isa to in haka ne bari ka yi ɗani ka san ɗani shi ne za ka ga a kori kura ko fiko ko a kori zaki ne ko a kori damusa sai ka ɗan ɗafe ba ka da kuɗi daga nan ridros za ka je terminus dama makwabcinka ne shi ma terminus zai je sai ka ɗan da na motar tashi in tamiro zai hango kai kaɗan sunkuya da ya je terminus kaga an danyi ƙasa ƙasa zai kwana sai ka sauka me ake kiran wannan dani to ai duk wanda ka je ya je wajen annabi da neman taimako dani yake yi yana yin dani ne shi ma'aiki alaihi salatu wassalam shine wanda yake isa wajen Allah yanzu take kuma shine wanda Allah yake masa yanzu take idan ko haka ne zuwa ayi dani da ma'aiki sallallahu Alaihi wasallam mu a fahimtarmu ba za mu ɗauke shi a babin shirka ba. Tunda duk wanda zai ce maka ya roƙi annabi, ko ya kama sunan annabi ya nemi taimako da sunan annabi, inda za ka ce masa ka tambaye shi, me matsayin annabi a wajenka, Allah ko ɗan Allah ko bawan Allah. Farko kafin ka masa hukunci ka tambaye shi, na tabbata zai ce maka shi bawan Allah ne, ba Allah ba ne. ba ɗan Allah ba ne, to meye matsayinka na ka tambaye shi ka roƙe shi abu, sai ce matsayina kamar yau da kullum na ga wanda ba su kai annabi ba ba ana zuwa a roƙe su. Misali alhajin angomu, na ga malaman angomu za su gina masallaci ko makaranta, amma sun je sun ce alhaji a taimake mu, suna neman taimakon alhaji. Na ga malaman angomu ko garinmu sun tafi wajen shugaban karamar hukuma a taimake mu ana neman taimakon alhajin anguwa ana neman taimakon shugaban karamar hukuma ana neman taimakon gwamna an tafi wajen gwamna your excellency a taimake mu za mu gina makaranta a taimake mu za mu gina asibiti a taimake mu za mu gina a masallaci a taimake mu muna neman taimako ta fuskoki mabambanta kuma kamar yadda ɗazu na faɗa shi taimako a wajen Allah hadir da ga'ib duk ɗaya ne ma'ana da wanda yake kusa da wanda bai kusa shi a wajen Allah duk ɗaya ne a wajen shi kenan mu gane neman taimako yana fuskoki guda biyu jama'a akwai neman taimako da furicin wanda ka je neman taimakonsa na zo ina buƙatan abu a wajen Allah kafi ni kusanci da Allah ga yawa Allah Allah ya min akwai kuma neman taimako da alfarma neman taimako da alfarma da neman taimako da firki to shi neman taimako da alfarma shine yau ake karambatta da al'amarin kuma neman taimako da alfarma shi Adamu yayi neman taimako da alfarma shine Khazraj suka yi neman taimako da alfarma shine Abu Ja'far al-Mansur yayi kamar da Imam Malik yayi istishhadi da walam wama arsalna min rasulin illa li yuta'a bi idnillah da muka kawo dazu neman taimako da alfarma wannan daga ayoyin alkur'ani zuwa hadisai suna nan da muke da dogaro da su neman taimako da alfarmarwa ne a wajen Allah dabi akwai bayin Allah da suke da alfarma a wajen Allah in ka nemi taimako da su sai Allah ya maka bukatar wannan matakin kenan domin matakan neman taimakon guda uku ne kamar yadda na faɗa akwai kai tsaye ba mu da ƙura da masu suka sun yadda in ga annabi a nemi taimakon shi akwai neman taimako da suna shine da alfarma shine kuma muke da ƙura a nan akwai neman taimako kuma kai tsaye annabin bai nan ka halarto annabin a zuciya annabi kai mun to wannan ne ta ɗanyi zafi wannan ne ta ɗanyi lullim wannan ne ta ɗan tafasa cewa neman taimako kai tsaye wajen ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam to mu kuma yadda muka kalla abin bari mu ɗan koma hadisai ƙasa saboda lokuta amma wa'ancan ayoyin da muka kawo su kama a cikin suratun nisa'i akwai aya makamancin wanda zamu dogara da ita bisa wannan maganar ita ce aya ta 77 wama lakum la tuqatiluna fi sabilillah wal mustada'afina minar rijali wan nisa'i wal wildani allazina yaquluna rabbana akhrijna min hadhihi al qaryati adh-dhalimi ahliha waj'al lana min ladunka waliyan waj'al lana min ladunka nasira idan ka dauki wannan aya ta cikin suratul nisa'i a aya ta 75 daidai Allah ne da kansa yake koya mana cewa mu roƙe shi ya ba mu wanda zai tallafa mana. Allah fa shi ne mai yi, amma yana cewa kuma mu roƙe shi ya ba mu wanda zai taimake mu. Mu roƙe shi ya ba mu wanda zai zama mai taimako a gare mu. Shi ne wadda Allah na min ladunka waliyan, wadda Allah na min ladunka nasira. Allah ka ba mu wanda zai jibinci al'amarinmu, Allah ka ba mu wanda zai kawo mana ɗauki ya taimake mu. Allah ne ke koya mana haka ko tabaraka wata'ala wannan ayar kenan sannan wancan ayar ta cikin suratul maida aya ta biyu Allah yana ce mana wata'awanu alal birri wattaqwa ku zama masu taimakon junanku bisa abin da yake albir wato malamai sun ce abin da ake kiran shi albir shine duk abin da zai faranta rai ba zai bakanta rai ba to sunan shi albir to Allah ya ce wa ta'awanu alal bir ku taimaka wa junanku bisa da'a abinda zai zama aikin alkhairi inji Allah subhanahu wata'ala bisa kuma abinda zai zama farin ciki to a karkashin wannan aya sai al-Hasanul Basri yace Allah yana da wakilai a doran ƙasa bangaren lafiya bangaren arziki bangaren mulki bangaren ilimi wakilan Allah ne wanda duk wani abu na Allah yana hannunsu idan aka ce abin Allah yana hannun wane sai ka je wajen shi neman taimako da Allah abun wa ka je neman taimako abin Allah tun da gashi nassi ne ya ce Allah yana da wakilai wakilai a doron ƙasa ɓangaren arziki ɓangaren lafiya Allah ne mai ɗora ciwo amma sai sa wakilai ana kiransu likitoci kunnanka na ciwo cikinka na ciwo baka da lafiya zaka nemi taimakon likita amma kuma abinda Allah ya ce wa in yamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu Allah ya ce shine mai yayewa to idan ya wakilta wakili in ka je wajen wakilin ka je wajen Allah ne so da in ka nemi taimakon sa a wakilcin Allah ai ka baka yi shirka ba Allah ya wakilta shi wannan ko sai mu koma hadisi gashi anan kasa Ashek Ahmad Al-Hashimi ya kawo wannan hadisin da yake cewa inna lillahi ibadan ikhtassahum bi hawaijin nas yafza'u an-nasu ilaihim fi hawaijihim ulaika humul aminun min azabillahi sai aka ce rawahu tabarani an ibn abdullahi an ibn umar dan Allah mu kallo wannan hadisin sai mu koma da shi cikin suratul maida aya ta biyu din nan abinda ayar ta ce shine wa ta'awanu ku taimaki junanku to sai ga wannan hadisin kuma wanda al-imamu tabarani ya kawo hadisin ga abin da yake cewa inna lillahi ta'ala ibadan Allah yana da waɗansu bayi sai ce ikhtassahum bi hawa'ijin nas Allah ya ware waɗannan mutanen dan biyan bukatu dan taimakawa mutane da Allah mu kalli wannan hadisi ƴan uwa musulmi inna lillahi ibadan sai ce ikhtassahum bi hawa'ijin nas Allah ya ware waɗannan bayin ya keɓance su don biyan bukatu, biyan bukatun bayi. In ka zo ka nemi taimako a wajensu, a matsayinsu na wakilai na Allah, sai su taimaka maka. Shi ne ma'anan wancan aya na cikin suratul ma'ida, wata awanu alal birri. To sai wannan hadisin kuma ya ce, Inna lillahi ibadan ikhtassahum bi hawa'ijin nas. Sai ce, yafza'un nasu ilaihim fi hawa'ijihim. mutane suna tafiya wajensu don neman bukatu suna zuwa wajensu don neman bukatu to sai ga wani hadisi kuma a ƙasan wannan sai mun duba cikin sunanu abi dawud gashi nan kan nomba na 1036 shi kuma abin da ya ce inna lillahi ibadan Allah yana da waɗansu bayi idan ka zo ka shiga cikin matsala to in ka san sunan ɗaya daga cikinsu ka kira shi, in ba ka sani ba, ga hadisin abin da ya ce, Ya ibadallahi a inuni, da Allah mu kalli wannan hadisi jama'a, kuma ga shi an ce maka Abu Dawud, kuma ka san matsayin Abu Dawud cikin malaman hadisi, kuma isnadin hadisin sai aka ce Abu Huraira, sai aka ce idan ka zo kana neman taimako, kai wura-wura, gabas, yamma, kudu da arewa, sai kaga ba me baka dauki sai Allah ya ce ina da wasu bayi a boye suke in ka san sunan ɗaya daga cikin su ka kira shi bukata za ta biya shin kan wannan hadisin da yace in ka san wani duk wanda aka ce maka bawan Allah na Allah to galibi duk abin da zai maka cikin ikon Allah zai dinga tasarrafinsa yanzu misali annabi Isa bai warkar da marasa lafiya da izinin wa yake warkarwa Allah ne ya ara mushi akwai bayan Allah da Allah yake ara musu iko sai Allah kuma ya tura kai ce je ka wajen su mutum ya mutu sai su tayar da shi mutum rashin lafiyan da ya gagara sai su warkar mun gani dai a kissan Annabi Isa alaihi salatu wassalam laka yake hadawa ya suranta shi kaman tsuntsu amma ya hura shi ya ce tashi da izinin Allah kuma ya tashi da izinin Allah da izinin Allah abin yake faruwa amma aikin wa yake yi annabi Isa shi yake aikin Allah ya ara masa da izinin Allah aikin kuma annabi Isa yake yi hada tsuntsun misali Allah ne ya hada makaho in ya warke annabi Isa ya sa hannu ya shafi idan ya warke Allah ne ya sa hannu ya shafi idan misali kaga aikin na annabi Isa tasirin abin a hannun Allah to ai haka duk wanda ya je wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk abin da annabi zai yi cikin sha'anin Allah annabi yake abinsa alaihi salatu wasalam kamar yadda annabi Isa yake yi a kawo masa laka sai a hada tsuntsu a rana kaman guda dubu uku tsuntsaye na laka haka za a tara mutane a ta suranta tsuntsaye kaman dubu uku idan ya zo ko in ya hura su da iskan bakinsa duk tsuntsun da aka suranta shi da laka da suran da iskan bakin annabi isa in dai ta taba wannan lakan na tsuntsu to zaka ga ya koma nama ya tashi yayi kuka ya tafi kuma duk ba qur'ani ya fadi ba wa rasulan ila bani isra'ila anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum anni akhluqu lakum akhluqu fa anni akhluqu lakum min min at-tini ka hay'ati at-tayr fa anfukhu fihi fayakunu tayran bi idnillah yace kuma wa ubri'ul akmaha wal abrasa wa uhyil mauta sai ce bi idnillah aikin ni nake yi amma da izinin Allah ne ashe akwai bawan da Allah yake ara masa aikin sa yayi kuma da izinin Allah to idan har annabi Isa a matsayinsa na almajirin almajirin almajirin almajirin almajirin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu ayyuka ne na Allah Allah yake ara masa aikin aikin na Allah ne ta da mace ce ba aikin Allah bane to amma annabi Isa yana yi wa uhyil mauta wa uhuyi uhuyi wal fa'ilu damirun mustatiru taqdiruhu ana ni ne nake raye matacce inji annabi Isa Allah ya ara masa ni ne zan hada abu ya zama kuma halitta Allah ya ara masa hada halitta annabi Isa alaihi salam Allah ya ara masa ya warkar da marasa lafiya guragu kutare makafi sai ciwo ya gagara in an zo wajen annabi isa in ya sa hannu ya shafa ya ce je ka warke aikin na Allah ne izinin kuma tasirin abin izinin Allah amma aikin kuma na annabi isa alaihi salatu wassalam to ashe ka gane annabawa Allah yana ara musu aikinsa aikinsa sai su yi aikin na Allah ne amma sai su yi kuma aikin zai tasirantu da izinin Allah to idan har ka yadda babu saɓani babu khilafa akan cewa annaba suna da wannan matsayi abu ne na Allah kuma su suke yi kuma abin ya yiwu to ina tabbata maka shugaban masu wannan sayyidul wujudi ne domin in ka koma zaka ga a Sheikhul Islam Sheikh Ibrahim Kaula radiyallahu anhu yana cewa fa ayu jami'ir rusuli ko sai ce ayu Muhammadin faminhu ilaihi kullu sha'anin mu'ammama wallahi dukkan mu'jizar da wani annabi ya nuna aro ne aka bashi wallahi ainihin mai asalinta annabi Muhammadu ne ai ba ma mu'jiza ba hatta annabtan ma so da Qur'ani ya ce wa iz akhadha Allahu mithaqan nabiyina ko lama ataitukum min kitabin wa hikmatin summa ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna qala a aqrartum wa akhastum ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum min ash-shahidin faman tawalla ba'da dhalika fa ulaika humul fasiqun Allah yace hatta annabta da aka bawa annabawa wucin gadi ne aro aka basu me itan yana nan kuma da zai zo kowane annabi sai ya aje matsayinsa na annabi ya koma ya zama sahabi sanda aka yi haka sannan aka aiko su ashe kenan idan za a karbi annabta to abin da yake manna da annabtan ma na mai annabtan ne shi sa shehu sai ce fa ayu jami'in rusuli ayu muhammadin sallallahu alaihi wa sallam dan haka jama'a musulmi wannan muna faɗan dalilai ne da yasa magabata suka ga in an je wajen annabi an nemi taimakon shi babu shirka a ciki dalili tun kafin ya zo duniya ake neman taimakonsa annabi adam gashi imamu malik ya ce wa ma arsalna min rasulin illa li yuta'a bi idhnillah annabi adam ya nemi taimakon manzon Allah tun bai zo duniya ba wancan ta cikin suratul baqara aya ta 79 walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma arafu kafaru bihi tsakanin ausu da khazraj a khazraj ta nemi taimakon ma'aiki tun bai zo duniya ba alaihi salatu wassalam wato muna magana akan cewa neman taimakon annabi ana yi yana duniya ana yi kuma baya duniya da ma'anan waɗannan ayoyin da muke karanta su in mun karanta mun yi sar din waɗannan dalilai istishadat to shikenan sai dabara ta rage game shiga rijiya ba za mu ce dole sai ka yadda da abin da muka faɗa ba amma kai taka tsantsan kan sha'anin annabi sake baki irin yanda ake faɗa mutum ya ce bai san taimakon annabi mutum ya ce bai san ceton manzan Allah wannan kalma ta yi muni wannan kalma ridda ne wannan kalma kafirci ne wannan kalma fita a musulunci ne mutum ya yi taka tsantsan mutum ya yi taka tsantsan taimakon ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ba mu jinsinsa mutane ba mala'iku ma suna nema ka je ka duba fassaran wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin cikin suratul anbiya aya ta ɗari da bakwai za ka ga har annabawa suna neman taimakon ma'aiki har mala'iku har shugaban mala'iku domin za mu kawo cikin kitabu shifa in lokaci ya yi manzon Allah ya tambayi jibrilu a ƙarƙashin wannan aya cewa jibrilu Allah ya ce min ni rahama ne kuma rahaman nan ga dukkan halittun Allah gaba ɗaya ka samu kuwa ko kuma baka samu ba a saman maka yace wallahi ya ma'aikin Allah gani nake ma ba wanda ya samu sai ni saboda tunda Allah ya halice ni ban taba samun nutsuwa ba sai ranar da Allah ya yabe ni saboda kai tunda Allah ya yi ni abinda Jibrilu nassin abinda yake cewa kuntu akhsha al-aqiba na kasance wallahi in gari ya waye a shekarun da nayi a baya daga lokacin da suka yi magana da manzon Allah samuwan Jibrilu ana maganan shekara biliyan shida ne shekara biliyan shida daga lokacin da ya samu zuwa ranar da suka yi magana da annabi kuma ba sakan ba minti ba awa ba wuni ba mako ba wata ba shekara da Jibrilu ba ibada yake ba amma yace wallahi duk waɗannan tsawon shekarun ban samu nutsuwa ba sai ranar da na jinginu da kai Jibrilu fa shine shugaban mala'iku kuma ka duba yanda Allah yake cewa bai sabo ba sai kai sabo ba ka ji tsoron gamuwa da Allah to shi bai sabo la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun su ba sa sabo amma duk da ba sa sabo Jibrilu bai samu nutsuwa ba sanda ya ganshi da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam me hakan yake nuni ashe manzon Allah mafaka ne inuwa ce ta Allah duk wanda ya je wajen ma'aiki to ya je wajen inuwar Allah duk wanda ya je wajen ma'aiki ya je wajen taskar Allah duk wanda ya je wajen ma'aiki ya je wajen kayan Allah duk wanda ya je wajen ma'aiki ya je wajen biyan bukatar Allah duk salaf sun tafi a haka sun yarda da haka sun yarda da haka cewa to ai zuwa wajen ma'aiki ka samu iska ka samu AC ta hura ka ka samu walwala ka samu nutsuwa ai shi ne to mun gano to bari mu je mu nemi taimako da shi bari mu je mu nemi taimakon shi alayhi salatu wassalam anan muna nufin neman taimako wanda ya shafi shi ma'aiki yayi akwai taimako wanda yake banci zatin Allah shi kadai misali kana neman haihuwa Allah ya baka haihuwa kaga wannan Allah ne zai maka amma dai zaka nemi taimako da albarkan manzon Allah anan akwai kuma taimakon ba da wani abu na, na, Allah shi kuma manzon Allah zai iya wannan saboda haka abin geji geji ne aji aji ne akwai ajin da na Allah ne shi kadai aikin Allah ne a gurin manzon Allah sai dai a nemi alfarmarsa Allah yayi alaihi salatu wassalam dan yanzu zaka ga ana hada abin sai a ce to aihuwa in kai sallah wa kake daga hannu ka roka kaga an manta ma ainihin irin roƙon da ake nema a wajen Allah da wanda ake nema a wajen annabi su masu magana ma ba su iya tantance wani taimakon ake nema a wajen annabi wanne ne kuma wanda yake banci zatin Allah shi kadai ba to kaga da buƙatar a zaunar da su a musu seminar a musu workshop tukunna ba su iya gane taimakon da yake banci zati Allah shi kadai shi kadai amma mu dagar yadda take cewa annabi bai yi totally maimakon a akwai inda annabi yake yi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko akwai kuma inda Allah shi kadai yake yi amma inda Allah shi kadai yake yi tabaraka wa ta'ala kuma ana iya neman taimakon da sunan ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma a samu biyan bukata a wannan ba ma'aiki ne zai ba Allah ne zai amma kuma za a nema da albarkan sunan shi kuma Allah ya yi, alaihi salatu wassalam, akwai kuma wanda shi kuma Allah ya arawa annabin annabin ya yi, alaihi salatu wassalam, akwai irin waɗannan, so da ya kamata a tantance taimakon da yake ɓanci zati shi kaɗai, da taimakon da yake ɓanci ma'aiki shi kaɗai, da taimakon da kuma yake ɓanci sauran halittu su ma. Akwai wanda iya ma'aiki ne zai iya yi, wata halitta ba za ta iya irin wannan ba. akwai wanda Allah shi kadai zai halitta ba za ta iya ba to ya kamata a tantance amma idan aka zo aka yi bugun shinkafan Hashimu ko da mai ido da mara ido aka ce annabin bayyi totally to fa anan matsala take kaman matsalan gaibi ne da ake cewa annabi bai sani ba totally to anan matsala take me kon a ware akwai gaibin da yake banta Allah shi kadai ya sani akwai kuma wanda aka sanar da annabi to in an zo shi ma nan sai a yi bugun shinkafan Hashimu sai a ce ai kwata-kwata annabi bai sani ba tare da ga wasu ayoyin sun ce annabi ya sani kaga akwai matsala a'a akwai wanda yake banci zaci in an daga hannu zatin za a roƙa shi kadai akwai kuma wanda za a je wajen ma'aiki sallallahu alaihi wasallam mun roƙe ka kai kuma ka roƙi Allah Allah a gane karatun ba fa muna nufin annabi shine Allah ba a'a mun roƙe ka mun nemi taimakon ka kai kuma neman mana a wajen Allah wannan ba shirka bane tsanantuwa ne mu mun zo wajen ka saboda kai ne yanzu zaka ga wa Allah Allah yi dalilai ko suna nan da yawa akwai hadisin da yake cewa thumma zakara rajulan yutilu safara ash'asa adbara yamuddu yadayhi ila as-sama yaqul ya rab ya rab wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa gudhiya bil haram fa anna yustajabu la akwai mutumin da lokacin da ya daga hannu to kuma a lokacin yake dada fusatar da Allah me yasa abincinsa haramun abin shansa haramun tufafinsa haramun an ciyar da shi harami to wannan ya daga hannu ya ce Allah ban lafiya to sai Allah ya ƙara mai rashin lafiya Allah ban kuɗi sai Allah ya ƙara mai talauci Allah ban mulki ɗan ragowan in mai anguwa ne sai a kwaci in yana tunani ya zama ciyaman ne ko yana mai anguwa to wallahi sai a kwaci wannan roƙon Allah shi yana da amfani to amma bari ya je wajen wanda ba zai kwace bai roƙe shi bari je wajen annabi in roƙe shi shi kuma ya roƙi Allah shi kuma yanda Allah zai wa annabi haka zai ma wannan to saboda haka bari jo ne anan dan akwai bayin Allah da in suka ce to shi kuma Allah yana yi ba ma sun ce ba akwai bayin Allah da in suka halarto a rai ba su furta baki ba Allah yake yi ba fa annabi ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam bayin Allah salihan bayin Allah sai ka duba hadisin Waisul Qarni da manzon Allah yace wa sayyidina Umar zai tafi aikin Umara idan ka je zaka hadu da shi ka ce maka addu'a addu'ar shi mustajaba ce sayyidina Umar ya juya zai tafi yace ya Umar la tansa na fi du'aika ni ma in ka je ka taimaka min kamin addu'ar in ji ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam la tansa na fi du'aika kar ka manta ni nima a cikin addu'arka yace to ya ma'aikin Allah wannan ba wai gazawa ne ga ma'aiki ba a'a dan a nuna maka darajar sa alayhi salatu wassalam amma ya kwantar da kai ya nema a wajen wani wanda bai kai kuranta kalmin sa daraja ba shine sayyiduna Umar ya nema a wajen shi kuma ya tafi ya je ya hadu da Uwaisul Qarni ya nemi taimakon Uwaisul Qarni shi sayyiduna Umar yace yana nan kuma addu'arsa mustajaba ce bayan ya dawo yace masa Umaru bari ga maka wani abu inna min ibadillahi man aqsama la abarrahu Allah wallahi a cikin bayin Allah akwai wanda in yace yanzu Allah ya baka naira trillion dubu kafin rana ta fadi wallahi sai Allah ya baka haka manzon Allah yace inna min ibadillahi man aqsama yace wallahi ba za a yi magariba ba sai da gana mazgo gana mazgo gana mazgo na tiriliyan dubu wallahi manzon Allah ya ce sai Allah ya maka to in akwai irin wa'annan bayin Allah mu kuma da in mun roki Allah mun ce Allah ba mu miliyan biyu in Allah ya hararo mu ya ba mu dubu biyar mun ci sa'a ne fa in mun roki jirgi a ba mu keke ba siko mun ci sa'a ne fa to in haka ne mu tafi wajen wa'ancan mu jingini da su su gaya wa Allah ya ba mu jirgin mana ina shirka anan wanda ya fi ka ne ka je wajensa amma abin da ya fi wanda kake so ko za ce ka yi shirka ya kamata a lura da irin wa'annan abubuwa jama'a musulmi so da ka wa'annan hadisan da muka kawo yanzu da wa'annan ayoyin gashi nan dai abin da Qur'ani ya ce neman taimako da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga wancan ayar na cikin suratul nisa aya ta 75 da wannan na cikin suratul maida aya ta 2 da wannan na cikin suratul baqara aya ta 79 ga wata ma a cikin suratul baqara ita ce aya ta 108 inda Allah ya ce am turiduna an tas'alu rasulakum kama su ila Musa min qab wa man yatabaddal al-kufra bil imani ko ah faqad dalla sawa as-sabil ah wannan aya malamai sun yi maganganu akan ta amma ka duba tafsiri na Hashatu Sawi ka duba karkashin wannan tafsirin ayan zaka ji a ce am turiduna an tasalu rasulakum yana da fuskoki guda biyu zuwa uku na farko ya aka yi wa annabi Musa shine Allah yake cewa irin yanda aka yi wa annabi Musa titsiyan tambaya da irin yanda aka yi wa annabi Musa titsiyan neman bukata a wajensa zaka ga malamai sun faɗi wayannan abubuwa guda biyu titsiyan tambaya na tuhuma titsiyan tambaya na roƙo na neman bukata am turiduna an tasalu rasulakum kama su ila Musa min qablu wa man yatabaddal al-kufra bil imani ko faqad dalla sawa as-sabil sai Allah ya ce to annabi Musa dai alaihi salam gashi na cikin suratul baqara abinda Allah ya ce wa izistasqa Musa ka je ka duba tafsirin ta fa qul nadrib bi asaka al-hajar fanfajarat min husnata asharata aina kad alima kullu unasin mashrabahum wannan matakin kenan sai wancan da suke cewa ya Musa lan nasbira ala amin wahidin kaga ga abinci ga ruwan sha wa izistasqa Musa ruwan sha kenan sai wancan ya Musa lan nasbira ala amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ardu kaga ai su ma bayin Allah ne amma ba su je wajen Allah ba wajen annabi Musa suke nema ya taimaka musu ya gaya wa Allah ko misali to sai malamai suka ce yana da fuskoki guda biyu na farko am turiduna an tasalu rasulakum yana magana da annabi Muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam kama su ila Musa an da wajen annabi Musa kenan alaihi salam sai aka ce to wani irin su'aliya anan shi hujjatullahi alal alamin imamu suyudi sai ce to akwai neman bukata da tawassuli neman bukata da tawassuli ko shine annabin yana nan ko kuma bai nan yace duk ɗaya ne mai amfani ne wancan hadisin da muka kawo dazu shi ma sai ya kawo shi sai ce hayati khairul lakum sai ce wan mati khairul lakum so da haka kar mu dinga daukan irin wafatin da manzon Allah yayi aka sa shi a cikin rami irin namu ne daga nan ne ba za ka fahimci karatun ba daga nan ne karatun zai zubi yanzu misali ina an yadda ka je wajen rayayye ka roƙe shi ko to kana tunanin manzon Allah ya mutu irin mutuwar mu ne bari ka ji abin da Allah yake faɗi a waɗanda suka shawo a makarantar ma'aiki suka zama na ma'aikin sai Allah ya ce ko su kar a ce musu sun mutu wala taqulu yake cewa liman yuqtalu fi sabilillahi amwat wala taqulu Allah ya ce kar na ji wani ya bude baki ya ce wa almajiran annabi sun mutu Allah ne fa yake cewa kullu nafsin za'iqatul maut kowace rai za ta mutu su sayyidina Abubakar sun rasu su sayyidina Umar sun rasu amma Allah ya ce kar fa a ce musu sun mutu wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat sai Allah ce bal ahya'un sun buye ne gabarin idan dinan ku amma suna nan a raye bal ahya'un Allah ya ce bal ku bari dai rayayyu ne sai sake maimaita irin wannan wala tahsabanna alladhina qutilu can ya ce wala taqulu nan sai ce wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun sai ce farihina bima atahumullahu min fadlihi wa yastabshiruna bil ladina lam yalhaqu bihim min khalfihim Allah khawfun alaihim wala hum yahzanun sai Allah ya ce waɗanda suka tafi cikin sha'anin Allah suka bar wannan duniyar kar a yadda a ce musu sun mutu suna nan a raye idan ku ne ba zai gansu ba amma rayayyu ne idan har almajiran ma'aiki Allah zai ce musu rayayyu ne ba su mutu ba kuma kai a ra'ayinka ka ce sai dai a roƙi rayayye Allah abinci karatu sai dai a roƙi rayayye amma wanda da sai gashi Allah yana cewa ba annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam ba ya mutu bane fa irin mutuwar kowa da kowa bal ahya'un ne suna nan a raye kai kuma ka ce sai dai a roƙi rayayye ashe mun roƙi annabi fa rayayyen muka roƙa sai mu koma hadisin annabi Musa lokacin da ma'aiki yayi Isra'i ai sun tsaya a kabarin annabi Musa sunanu darami ya kawo hadisin jibril ya ce mu tsaya nan ne kabarin annabi Musa sai suka tsaya sai jibril ya damki kasan kabarin sai mai da ita zuba wallahi ina mai da ita cikin kan kabarin sai ga hijabi ya bude sai ga annabi Musa a ruku'u yana nafila a cikin kabari yanzu dan Allah mu da muka yadda a je kabari a roki wali a roki annabi ashe annabawa ma suna na a cikin kabarin sallah suke tafafatawa kuma daman an ce ai wanda yake rayayye kana iya roƙon shi to ga hadisi ya ce annabi Musa alaihi salatu wassalam a cikin kabarinsa na same shi yana sallah na jira shi ya dago daga ruku'u ya tafi sujjada ta farko ya dago ya tafi sujjada ta biyu ya sallame muka gaisa da annabi Musa alaihi salatu wassalam wancan kaga ana nuna maka bal ahya'un din nan ko cewa irin rasuwansu ba irin rasuwa ne na kowa da kowa ba irin fakuwansu ba irin fakuwa ne na kowa da kowa ba suna nan a cikin mu in Allah ya yaye mutum kashafi zai iya ganin su mu koma hadisin da ma'aike yake cewa yana da fuskoki guda biyu akwai ruwaya ta Imam Ahmad shine Ahmad ibn Hanbal akwai ruwaya kuma ta Bukhari da Muslim ruwaya ta Ahmad ibn Hanbal ita ce take cewa man ra'ani fil manami sai ce faqad ra'ani haqqan wanda ya ganni yake mafarki na to ni annabi Muhammadun ya gani dan wani aljani ko wani mala'ika bai iya zuwa a kamanni na ba ni bai ce ni ne Allah ya haramta wannan mustahili ne wani ya dauki sura ta ya shiga ciki ya zo maka kaji wannan ruwayar sai wancan ruwayar ta Bukhari da Muslim shi kuma sai yake cewa marra'ani fil manami fasayrani fil yaqza li anna ash-shaytana la yatamassalu bi wanda yake mafarki na da sannu zai fara gani na a bayyane dan Allah idan wannan hadisin ya ce maka idan ka fara ganin annabi a mafarki zai zo ka dinga ganin shi karara dan Allah irin mutuwar annabi irin mutuwar ka idan kuma an yadda zaka iya roƙar rayayye annabi yace kuma in kana mafarki na zan fara zuwa ka dinga gani na karara dan Allah da wancan ayar da wannan hadisin me suke son su nuna maka matsayin ma'aiki yana nan alaihi salatu wassalam wancan ya ce wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi ko ko kana tunanin cewa a almajiran annabi kar a ce sun mutu amma shi annabi a ce kuma ya mutu duk ba abin da suka samu na daraja koya musu akai fincina musu akai kaman buredi ne ka dan fincini kanki yashi ka ce mutum gashi ke ka ce ka ce mai dan Allah a buredi me ka gutsara to shi fa duk abin da sahabbai suka samu kaman ka samu rusheshen buredi ne kaddara biredin ya kai girmanka sai ka dan gutsuri kan kiyashi a jikin biredin sai ka ba wa mutum haka fa annabi yawan sahabbai duk abin da suka samu ba a ba su komai ba amma haka wai ya zama musu daraja Allah yana cewa kar a ce musu sun mutu to yaya annabin da girman darajarsa kuma ya kai girman biredin wannan fincinawa akai kaman kan kiyashi na biredin amma kuma ga darajar da ya ba su to ya darajar kuma da girman ta kai kaman girman biredin to kaga ba musaltuwa kenan so da haka jama'a wannan wannan wani musiba ne musiba ne da wato ya shiga cikin wato uh, cycle na musulunci domin taba annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da kowace siga wato halaka ne wannan hadisin da muka kawo yanzu gashi abin da yace inna lillahi ibadan ikhtassahum sai ce bi hawaijin nasi Allah da yana da wasu bayi Allah ya kebance su dan biyan bukatun bayinsa dan biyan bukatun bayinsa yanzu misali akwai masu arziki da Allah ya ware akwai masu magani likitoci da Allah ya ware akwai masu mulki da Allah ya ware akwai masu ilimi da Allah ya ware sai kuma yace to kowa ya je ya nema a wajensu amma kayan Allah ne arziki na Allah ne amma sai ba wasu in kana so sai kaje da kaje takarda zai rubuta ce je ka wajen manajawa na a banki kaza da safa kawaye gari ba komai amma insha Allah kafin rana ta fadi kaje ka sai sabuwar mota ka sai sabon gida waye waye rubuta maka ya baka wannan mutum da Allah ya wakilta shi a bangaren arziki ya zama wakilin Allah yanzu kaje ka haɗu da dangote misali ko ɗan tuwo ko ɗan burabusko misali ya ce maka je ka wajen manaja na wane sha ɗaya na safe ya zaton ka zuwa rana ta faɗi to shi wakilin Allah ne amma kai musulmi ka san cewa asali Allah ne motsa zuciyarsa zuwa wajen dangote bai mai da kai mushriki ba dan ka nemi taimakon dangote baka zama mushriki ba saboda wakilin Allah ne duk wanda aka ce maka wakilin Allah ne yanzu ba ka da lafiya sai ka kira doctor ce doctor wallahi jiya dai ban yi bacci ba kuma Allah ya ce maka fa shine mai dora ciwo shi yake yayewa me yasa kake neman taimakon doctor misali saboda doctor wakilin Allah ne Allah ne mai karewa ko shi yake bada kariya ba Qur'ani ya ce wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwa al-aliyyul azim me kai ka sa ƴan sanda saboda wakilan Allah ne su kare ka ɗan sanda wakilin Allah soja wakilin Allah Allah ya ba su wata dama daga cikin damarsa sai su baka kariya ka yi bacci har ka yi munshari har ka makara amma na tabbata maka inda ba ɗan sanda na ƙofar gidanka baccin ka rabi da rabi musamman ka ji ana kusurkusur a ƙofar gida kuma musamman ka karɓo wasu miliyoyin kuɗi suna cikin gidan nan ina ka ga bacci to amma inda wakilan Allah fa masu baƙaƙen kaya ko masu jajayen kaya ai wakilan Allah ne gafarta malam ko misali sai ka dogara da su ka nemi taimakon su su zo kofar gidanka da karafuna a rataye a wuya ko ba haka bane ka nemi taimakon su kuma sun taimaka maka to kuma sai ka mai da su Allah dan ka nemi taimako neman taimako shi yake sawa ka mai da wanda ka nemi taimakon sa Allah ashe duk duniya mushrikai ne tunda ana neman taimakon tsaro kuma ga Allah ya ce ni nake bada tsaro wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwa al-aliyyul azim Allah ya ce kare bayina bai gajiyar da ni to amma karewan fa ba Allah ne zai zo da bindiga yana yawo duk wanda zai taba ka Allah ya bindige shi ba wakili zai sa to duk wakilan nan gaba ɗaya ba su kai ƙuran takalmin annabi ba kuma muna neman taimakon su ba mu yi shirka ba sai mai gaba ɗaya kan jirgin mun koma tarago muna tarago ba mu yi shirka ba sai akan jirgi kan jirgin fa yake jan tarago shi ne ma'aiki shi ne kan jirgin tarago zai yi tafiya ba kan jirgi to ai duk wanda kaga ya zama abin da ya zama silar zamansa wallahi annabi ne sallallahu alaihi wasallam to shine kaga wannan hadisin abin da yake son ya karantar mana jama'a musulmi cewa inna lillahi ibadan Allah yana da waɗansu bayi ikhtassahum bi hawaijin nas yafza'u nas ilaihim fi hawaijihim ulaika hum humul aminun kaga wannan hadisi ce mana min azabillah sai aka ce rawahu tabarani Allah yana da waɗansu bayi da ya ajiye su dan taimakon bayinsa sai hadisi na ƙasa yake cewa inna lillahi ta'ala aqwaman ikhtassahum bin ni'ami limanafi'il ibadi wa yuqirruha fihim ما بذلوها فإذا منعوها نزعها منهم فحولها إلى غيرهم سيتي رواه الطبراني شيما har yanzu an ibn Umar wannan hadisin yace Allah yana da waɗansu jama'a ya keɓance su dan su dinga ni'imtar da bayansa ni'imtarwa kaga wancan dan su dinga biyan bukatun bayansa wannan kuma dan su dinga ni'imtar da bayansa gashi nasin hadisin abin da yace limanafi'il ibadi saboda su dinga amfanar da bayi su dinga amfanar da bayi su kuma wannan haka Allah ya kebance su tabaraka ta'ala sai ce wa yuqirruha fihim Allah yana tabbatar da wannan ni'imar a hannunsu ma bazaluha muddin suna bawa waɗanda suka nema su ba su sai Allah ya tabbatar musu da wannan matsayin da wannan ni'imar anan gurin sai hadisin ya sake cewa fa idza mana'uha duk lokacin da suka hana wannan ni'imar da Allah ya ba su a hannunsu don su dinga ba wa bayi suna taimakawa bayi sai Allah ce na za'aha minhum idan suka hana sai Allah ya kwace daga hannun wannan sai ya mai da ita hannun wancan sai ce yanzu kuma ku mutane ku dinga koma wajen wancan yana muku ni'imar gashi nassin hadisi ne sai ce fa hawwalaha ila ghairihim duk wanda ya hana ya kiye taimakawa bayi Allah sai ya karbi wannan abin taimakon sai ya ba wani sai ya canja ta daga hannun wannan sai ya mai da ita hannun wancan wannan duka ina faɗan ka gane cewa fa neman taimakon wani inda a ce shirka ne da ba mu samu irin waɗannan hadisan da ayoyin alkur'anin nan ba balle kuma wanda ya fi kowa taimakawa a cikin halittun Allah shine manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam to sai kuma wannan hadisin shi kuma da yace inna lillahi ibadan shine daman inda ƙurar take cewa in annabi yana nan a nemi taimakon sa amma in bai nan kada a nemi taimakon sa to wannan hadisin kuma sai ya nuna mana annabin ma bai nan ana iya neman taimakonsa shine idan ka shiga cikin damuwa kai ka kira a iska ka ce ya bayin Allah ku taimake ni sai hadisin gashe ce inna lillahi ibadan Allah yana da waɗansu bayi a ɓoye to za su kawo maka taimakon ba tare da ka gansu ko ka ji su ba idan har Allah ya ce yana da waɗansu bayi a ɓoye da in ka tashi neman taimako za ka ce ya bayin Allah baka ga bawan Allah ba fa ya bayin Allah ku taimake ni annabi yace to za su kawo maka daukin Allah ya yi su suna nan a boye ba a ganin su ba a jin su sai dai taimakon ake gani dan Allah idan kuma wanda yace lallai sai ga ka ga wanda kake gani zai taimake ka wannan hadisin ina za mu kai shi kowa za mu yi wada'a da ya wuce annabi ne idan Allah da annabi suka yi magana ai magana ya riga ya kare ko to shikenan wannan fuska kenan fuska na hudu shine magana cewa an bawa annabi sufar Allah dan an bawa annabi sufar Allah shi sa aka yi shirka annabi bawa ne Allah Allah ne amma bawa annabi sufar Allah shine a nemi taimakon annabi an bawa annabi sufar Allah ashe alhazai da ake neman taimakon su alhajin anguwanmu honorable din garinmu karamar hukumar mu duk an ba su sufar Allah wanda ya je wajen honorable wanda ya je wajen alhaji dukkansu da alhajin da shi da honorable ɗin duk mushrikai ne idan dai an ɗauki sufar Allah bayarwa neman taimako Allah kaɗai ake neman taimako ka nemi taimako a wajen wani ka mai da shi Allah kai mushriki shi mushriki to duk wanda zai gina masallaci ya kira sunan wani alhaji ko sunan wani honorable ko zai gina makaranta ko zai gina asibiti ko za a yi bohol ko matarsa ba lafiya misali ko za a yi wani abu dai da ake neman kuɗi ko alfarma aka kira wani aka ce na ku ne manya fa a ƙasar nan ku ne manya a jihar nan ku ne manya a ƙaramar hukumar nan ku ne manya a unguwan nan to da muna neman taimako za mu yi kaza to wanda ya nemi taimakon a irin wannan mushriki ne wanda aka nemi taimakon shi ma mushriki ne jama'a saboda haka kamar yadda na faɗa ɗazu taimako yana da fuskoki guda biyu shi a wajen Allah da ka nemi taimako ga ka ga mai neman taimakon da wanda bai nan kamar yadda na faɗa cewa daman dagar ana magana ne akan ai in annabi bai nan ne ko amma in yana nan sun ce ana iya neman taimakonsa amma in bai nan to cewa bai nan su ne ayoyin da muka kawo ɗazu sun ishe mu dalili da wannan hadisin cewa inna lillahi ibadan mutum ya ce ya bayin Allah ku taimake ni sannan mu koma cikin kitabun shifa na alƙadi iyad kusan ƙarni na shida zuwa na bakwai alƙadi iyad aka yi shi ma'ana bayan ma'aiki da shekara ɗari bakwai abul fadl alƙadi iyad aka yi shi ya kawo hadisi cikin babin da yake maganan a fasulun fi fada'ilin rasuli sallallahu alaihi wasallam ga hadisin da ya kawo yana da isnadin abu huraira banda wannan isnadin kuma rawin hadisin sai aka ce muslim ne kaga dama abinda ake nema daga isnadi diraya ruwaya ne anan ne ake gane matunan hadisi za a yi istishhadi da shi ko kuma za a ajiye shi to shikenan sai aka ce maka a Abu Huraira ga kuma muslim duk malaman hadisi in aka ce Abu Huraira bangaren isnadi ba su da kura idan aka ce muslim a bangaren hadisi ba su da kura to shikenan sai aka ce to babu kura sai mu dawo kan matnu din shine gundarin hadisin me yace gashi nan Abdullahi dan Umar ne ya hau jaki yana da jaki yana tafiya sai jakin ya yayi irin tutsu din nan ka san jaki wani lokaci yana da tsiya zaka ta hawan shi ka ta hawan shi amma in ya tashi ma tsiya ba zai gaya maka ba kai zaka dauka irin jiya ne wallahi in ya irin za kuɗo wannan to ta wuyansa za ka tsallake ka faɗi kuma haka kawai kuna tafiya ba lafiya kalau to haka aka yi da abdullahi dan umar ya hau kai shi yana tafiya wallahi sai irin wannan tutsin da shi sai yadda shi abdullahi dan umar sai ƙwaurinsa ya fita ƙwauri kuma ya kuje sai gumi ya kasa tashi sahabbai suka zo suka kewaye shi sannu ranka ya dade sannu ranka ya dade yace sannunku ka san da suka bude baki me suka ce ga hadisin sai suka ce uzkur ahabban nasi ilaika ba su ce masa uzkurillaha ba ba kira Allah ba ce masa suka yi kira annabi a lokacin da ake wannan maganar fa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya bar duniya ana magana da shekara sama da 30 kaga idan ka ce sai annabi yana nan amma ga sahabbai Abdullahi dan Umar ya fadi sun zo sun ce masa udhkur ahabban nasi domin idan ka ji sahabbai sun ce ahabbun nasi ko ahabbul khalq ba wani suke nufi ba annabi suke nufi saboda suna masa alkunya ne suna masa kinaya to sai su ce mafi soyuwan halitta in ka ji sahabi ya ce mafi soyuwan halitta ko mafi darajar halitta ko mafi girman halitta to yana nufin annabi ne da suka zo sai suka ce ka kira wani ka kira mafi soyuwan halitta Abdullahi dan Umar da yake ya gane yaran yaran su ne sai ce ya rasulullahi ga hadisin cikin kitabu shifa nayi takhrijin sa anan ya rasulullahi me hakan yake nema ina neman taimakonka ka san me faru wallahi sai gashi an dauko kaurin an mayar sai gashi an yi sanfefan gurin sai gashi an shafa foti sai gashi an yi panel beating sai gashi ana feshi na fenti sai gashi akan jaki sai ga jaki yana muje dai mu tafi dai Allah tsara hanya dan Allah idan an ce ba a neman taimakon annabi sahabbai da suka fi kowa sanin tauhidi suka fi kowa sanin Allah da annabi suka fi kowa sanin hadarin shirka da kafirci za su shiga matsala kai tsaye su ce ya manzan Allah don girman Allah in muka yi koyi da su mun bata don girman Allah su abin da suka yi bata ne to me ake nema ne idan dai har aka ce Qur'ani ya ce hadisi ya ce sahabbai sun matsala to me ake nema sai koyi idan har sahabbai za su ce su shiga cikin damuwa su kira sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gashi a babul istigasa kuma cikin bukhari a babul istigasa cikin bukhari gashi inda wani makaho ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya ma'aikin Allah bani da damuwa da matsala da tashin hankali a duniyan nan da ya wuce ido na ya bude in dinga gani sai ce masa je kai alwala gashi a cikin bukhari babul istigasa yaje alwala yazo yace ina fila raka'a biyu yana fila raka'a biyu yace karanta wannan addu'a Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilayka bi nabiyyika Muhammadin nabiyyir rahmati ya Muhammad wallahi sai ido ya bude manzon Allah ya bashi addu'an yace ka kira sunana me hakan yake nufi neman taimako da sunan manzon Allah neman taimakon manzon Allah wallahi sai ido ya bude sai ga makaho yana gani mun ji wannan sai mu koma kuma har yanzu gashi cikin mukhtarul ahadith Ashek Ahmad yayi abin da yasa nake kawo littattafai ƙasa saboda akwai ɗaliban ilimi wanda amma maraji'u da masadir din shine sitatu sihahin din shi mai muhtarul ahadith ashek ahmad al-hashimi duk inda ya fada zaka ga ya ce maka yayi ya ciro hadisan ne cikin bukhari cikin muslim anan ne yayi takhrijin hadisan sa gaba ɗaya ya gina hadisan sai ya sa musu suna zababbun hadisai kenan hadisan babu wani hadisi guda ɗaya a ciki da ya sa shi ba tare da a cikin biyar ɗaya ba sahihi marfu'i hasani mashhuri sannan kuma mutawatiri haka ya gina hadisansa da waɗannan hadisan guda biyar duk hadisin da ka gani a cikin muhtarul ahadis an gina shi bisa waɗannan sikelan guda biyar sahihi marfu'i hasani a mashhuri mutawatiri da shi ya gina waɗannan hadisan nashi to kuma a duk duniyan malaman hadisi sun yadda ɗaya cikin waɗannan hadisan a yi aiki da shi ba shi da ƙura to ga abin da ya rawaito ga shi nan abin da ya ce kan nomban a harful hamzati kan nomban hadisi na ɗari da goma sha hudu ya ce idza dannat udunu ahadikum falyadhkurni walyusalli alayya ga hadisin abin da yace waliyaqul zakarallahu man zakarani bi khairi a cikin mukhtarul ahadis a harful hamza kan nomban hadisi na 114 manzon Allah yace duk wanda kunnansa yake ciwo to ya nemi taimako na ya kira ni dan Allah jama'a musulmi mun ji na makaho a can ya kira annabi ido ya bude ga na mai ciwon kunne ga na makaho ga na mai ciwon kunne kuma duka annabin ake kira a nemi taimakonsa kuma a samu waraka na mai ciwon kafa ma za mu zo shi ne na abdullahi dan umar da muka karanta ba ƙauri ya cire ba ai shine gashi kaga ga na mai ciwon ido ga na mai ciwon kunne ga na mai ciwon kafa to na mai ciwon ciki ma zamu zo ita ce ummu aymana ummu aymana ita ce ummu sulaimin mahaifiyar anas ibn malik ita ma ba wajen Allah ta tafi ba wajen annabi ta je ta sha bawulin sa ciki ya warke yace ke da ciwon ciki har abadan abada kuma da ba a kwana ɗaya biyu ba ta yi ciwon ciki ba amma da yake duk abin da ya shafi shaksiyan manzon Allah waraka ne to kuma shikenan da ta sha bawalin shikenan yace mata ke da ciwon ciki har abada Abdullahi ibn Zubai rago ne da ba shi da ƙarfi da an yi fada dukansa ake yi amma Abdullahi ibn Zubai ranar da ya sha jinin Annabi yace to kaifa ka zama kaifa dan wallahi in ka dirfafi jama'a to sai dai a dare a gudu amma ba a iyawa da kai haka ya gaya masa to idan har jama'a musulmi zai zama ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam za a nemi taimako da wani abu a jikinsa na ciwo a warke na biyan bukata a wajen Allah bukata ta biya to ina ganin idan muka yi matsaya a nan da wayannan istishhadat din da muka yi dogaro da su ina ganin masu wancan magana ya kamata su karatun tanutsu shi sa muke fata muke roƙon Allah akan zaman da ake so za a yi a Bauchi din nan ba samu a yi wannan zaman ba ma wannan zaman kawai ba duk zama yana da kyau a dinga yi akai-akai saboda samun fahimtar juna idan kana da rashin fahimta to sai ka gane mu ba fa annabi ba sallallahu alaihi wasallam sahabban annabi ma mu muna neman taimakon su tabi'ai muna neman taimakon su in an turo nan su shau tijjani ma mu muna neman taimakon su haka kuma su shau ibrahim muna neman taimakon su sai dai taimakon wani iri na faɗa ɗazu akwai taimako Allah kaɗai yake ɓanci wannan taimakon akwai kuma taimako na bayan Allah waɗanda matsayinsu a wajen Allah za ka yi istigasa da su, ka nemi taimako da su, kuma ka sami biyan bukata, gaba yadda za ka nemi taimako da aiki. Me yasa saboda nagartan aikinka, ai ba aikin ba nagartan aikin, to su bayan Allah salihai ba ake ce maka salihai, wanda a cikin ibada ma sa su ake. Ibada ba ta zama ibada wani lokaci sai an sirka da su. to jama'a musulmi mu kalli wannan da Allah in ba dai da wata nufi da wani nufi da ya shafi kaikayin kiyayyar manzon Allah ba da kuma gani gani da reni a tattare da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ba mu da kura akan cewa in an nemi taimakon annabi bisa wa'annan dalilai da wannan hadisi da yake cewa idza dannat udhunu ahadikum falyadhkurni manzon Allah yace idan ɗayan ku ya ji kunnansa na ciwo to ya kira ni me ma'anan kira in ka kira misali mutane ne suka far maka kamar mutum goma suka far maka suna dukanka sai ga wani can ɗan sanda ne sai ka kira shi me ma'anan kiran taimako wayannan mutum biyar fa sun fi ƙarfi na yin labai ranka ya daɗe wayannan mutum biyar za su kashe ni akwai kira ma'anarsa taimako wannan da manzon Allah ya ce duk wanda ya ji kunnansa yana ciwo ya kira ni ma'anan wannan kira taimako ya nemi taimako na sai manzon Allah kuma yace wal yusalli alayya idan ya kira ne mun salati in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce yace kuma zakarallahu man zakarani bi khairin yace to ciwon kan zai tafi ciwon kunnan zai tafi haka ma aiki sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa haka a takaice a gurguje lokaci yayi wayannan dalilai da muka yi magana jama'a musulmi neman taimako da ma'aiki kashi biyu taimako ga ka gashi ka nemi taimakonsa taimako da ma'aiki bai nan ka nemi taimako ya maka abu wannan duk shari'a ta yarda da shi amma wani irin taimako taimako wanda ya shafi zatin Allah shi kadai ko kuma taimako wanda Allah yake ba da shi wa wasu bayin Allah su taimaka wa bayinsa a nan magana take amma korewa gaba ɗaya completely a ce kuma annabi ba zai yi taimako ba to nan ridda ne amma ka zo ka ware taimakon da yake banci zatin Allah Allah ne kadai da wannan taimakon shine a sallah za a daga hannu Allah ba na haihuwa misali ko baka samu haihuwa ba kana neman Allah ya baka haihuwa Allah ba ni mulki shi kuma anan shi ma kana iya taimako neman taimako da sunan annabi Allah ban mulki dan alfarman annabi a wajenka Allah ban haihuwa dan alfarman annabi a wajenka neman taimako ne da sunan annabi akwai kuma neman taimako kai tsaye wajen annabin annabin ya maka to shine wanda muka yi magana da cewa hadisin da yake cewa innamallahu huwal mu'ti wa anal qasi Allah shine mai bayarwa amma ni yake bawa yace raba kaga wannan hadisi shi ma yana iya nuna maka kana iya zuwa wajen ma'aiki alaihi salatu wassalam tunda taskar Allah na hannun shi tunda yace innamallahu huwal mu'ti Allah ne mai bayarwa amma ni yake ba raba sai mu koma hadisin da yazo shi ma cikin muqtarul ahadis a harful mimi a harful ba yana cewa bainama ana muddaji'un iz atani atin min indi rabbi sai yace bi mafatihi khaza'inil ardi fawudi'at fi yadi yace tsakanin ina bacci ina gengedi sai mala'ika jibril yazo min ina jinginu da kaba sai yazo min da kiyakiyai na taskokin arzikin Allah sai ce buɗe hannunka sai na buɗe sai ce Allah ne ce in kawo ba arzikin duniya yana hannunka yanzu wannan hadisin gashi a cikin muktarul ahadis shi ma arzikin duniya yana hannunka arziki fa ba kuɗi ruwan kuɗi kawai ba lafiya arziki ne haihuwa arziki ne kwanciyar hankali arziki ne ilimi arziki ne mulki arziki ne shi sa kiyakiyan aka ce bi mafatihi khaza'inil ardi bi mafatihi ba bi miftahi kanzil ardi ba a'a bi mafatihi khaza'inil ardi da kiyakiyai ba da ki ba da kiyakiyai na arzuƙoƙa ba arziki ba arzuƙoƙan Allah na duniya yana hannuna dala me hikimar Allah da ya dauki kiyakiyan arzikin sai ba wa annabi dan ya bayar to kai mai nema in ka je wajen wanda aka bawa da zimmar wanda ya zo ya bashi ka yi laifi? To kuma shi sa ai annabi ya ce, ina nan da ba na nan duk ne. A ƙarshe, hadisin da za mu rufe da shi shi ne na littafin al'imamu shafi'i, shi ne littafinsa al'um, idan bukata ta taso masa, idan yana makka sai wuce madina, idan bai nan sai tafi kabarin malaminsa shi ne abu hanifa, imamu shafi'i, wanda kullum in an ce imamu malik za a ce shafi'i. Malik ya ce, Shafi'i ya ce, Malik da su addini yanzu yake zama addini. Ba ka gane sallah ko azumi ko aure ko tsarki sai an ce imamu Shafi'i ya ce, sai an ce imamu Malik ya ce. So imamu Shafi'i ya ce idan bukata ta tsanantu in ina maka sai in tafi wajen annabi. Idan kuma ina gida sai in tafi kabarin malami na Abu Hanifa. Sai in ce ga matsaloli na a taimaka mai. idan neman taimako ya wuce magana cewa a je wajen annabi yau gashi an je wajen wali domin Abu Hanifa ba annabi bane amma malamin Imam Shafi'i ne yace ranka ya dade nazo bukata ta gata a biya min sai yayi shiru sai bacci ya kime shi sai ya gani bukatar za ta biya nan da kwana kaza hatta kwanakin a gengedin da yayi sai an gaya mishi Imam Shafi'i yake faɗan wannan a cikin littafin shi al'um ba fa annabi ba Abu Hanifa ake zuwa a gaya masa bukata kuma bukatar ta biya kuma wanda ya fi ka tauhidi ya fi ka tsarki ya fi ka matsayi ya fi ka ilimi ya fi ka tsoron Allah shine imamu shafi'i shi yake zuwa kabarin wali ya gaya masa bukatar sai nemi taimako da shi shine imamu shafi'i alban ilmai su duba wannan littafin da na faɗa al'ummu sunan littafin kenan a duba maraji'un istigasa za a samu wannan magana da muka yi na shi a imamu shafi'i da haka jama'a musulmi a takaice a gurguje na so rufe da hadisi guda ɗaya shine na sunanu darimi hadisan suna nan da yawa ni dai nayi takhrijin su sun kai 111 zuwa 112 wanda waɗannan hadisan suna nuni akan neman taimakon wanda bai nan ne ba wanda yake nan ba wanda bai nan ake neman taimakonsa to wannan guda ɗaya da zamu rufe da shi lokaci yayi shine wanda aka rasa ruwa a Madina yana da fuskoki guda biyu albidaya wan nihaya na ibnu kafir ya ce zamanin sayyiduna umar ne amma a cikin a cikin sunanud darimi na al-imamu darimi shi kuma ya ce zamanin sayyiduna abubakar ne aka yi fari da ba a taɓa yin fari rashin ruwa irin wannan ba da aka rasa ruwa sayyiduna umar ya zo ya ba wa khalifa shawara sayyiduna abubakar ranka yi daɗe ya kamata a je idi a roƙi ruwa sai ce to gobe da hantsi kaman bakwai na safe takwas na safe za a je idi a roƙi ruwa Allah ya bada ruwa gari ya waye karfe takwas an kama hanya za a tafi idi sai aka ce a to a biya ta wajen ummul mu'minina mana ta sa albarka a wannan fita da zamu yi ita ce nana Aisha alaiha salam iyalin ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam da aka ce eh haka ne a matsayinta na uwa a wajen mu aka biya aka ce ranke dade gashi gashi sai ta ce a ba idi za ku je ba ranke dade ina za mu je tace ku je daki na kuma a ɗakinta ta aka binne mai gidan ku je ku faɗi buƙatar a wajen za ta biya nana Aisha ba yanzu akwai wani mai tauhidi da zai nuna wa nana Aisha da Allah akwai a cikin tawagar fa sayyidina Abubakar ne kai yanzu tauhidinka ya kai nashi malam mai tauhidi ga sayyidina Umar a ciki wanda shaidan ma tsoron shi yake kuma shirkar da kake da'awa da kafircin shaidan yake kawo sayyidina Umar yana ciki sayyidina Usman yana ciki Asadullahi yana ciki sayyidina Ali ibnu Abi Talib Allah ya yarda da su suka ce to ranke dade tace to bari nuna muku idan kun je idan kun je santan kabarin ku samu wani abu sai ku huda kafa ya zama akwai huji da sama da za ta zubo da ruwan tana kallon kabarin sai ku ce kuna neman taimako a ba da ruwa don wanda yake kwanci a nan wallahi kuma haka suka yi hadisin yana cikin sunanu darami ibnu kafir ya kawo shi cikin albidaya wan nihaya wallahi in gaya ma da aka je aka ware manya-manyan sahabbai aka faɗi buƙatar wallahi sai ga cida sai ga walƙiya sai ga sama tana diri sai ga hadari na haduwa gari yayi duhu ganga ganga wallahi ba su fito a gurin ba sai da ruwa ruwan sama mala kafin ka ce kwabo a guje wannan yayi gida wannan yayi haka dai aka watsi ana ganin ruwa fa in an kai sha ɗaya na dare ruwa zai ce na bar ku lafiya ai ruwa yace ta zarci har san da alfijir yake to ana ruwa ki a to na kai sallan asuba ba maki gari in fara wayewa ruwa ruwa yace continue a'a aka wuni ruwa aka kwana ruwa aka wuni ruwa aka kwana uku ruwa ya fara barna rafi ya cika lambatu ya cika sayyidina Umar ya dawo wajen khalifa yace ranka ya dade yace ya akai yace mun ɗebo ta da zafi yace ya aka yi yace wallahi ruwa ya fara barna ya fara barna yace wallahi ruwa ya fara barna yanzu ya za a yi yace to sai dai mu koma inda muka fito wajen wa wajen annabi wannan fa ina faɗan annabin bai nan ne kai da kace sai yana nan yanzu irin wa'annan hadisan dan Allah za za mu avoiding din su mu yadda su mu destroying din su ne ka ce sai yana nan ga ruwayoyi da ayoyin Qur'ani sun nuna annabin bainan tun kafin ya zo kai sanda aka kawo hadisin simalul yatama fa annabin yana jariri ake nuna wa sama sama ta bada ruwa hadisin yana nan irin wayannan hadisan cikin guda 100 da nayi magana da da din nan wallahi yana jariri za a dauko a nuna wa sama to daman sai dai a tsaya a kofar gida dan kafin a sauke shi cida da walƙiya da hadari tun yana jariri ake nuna shi to nan ma da furucin sa aka nemi taimakon shi ka ce sai da furucin shi ma'ana sai dai a gaya mishi ya gaya wa Allah to yana jariri da aka nuna wa sama ta yi hadari ta bada ruwa bayan ya bar duniya gashi a sunan darimi da cikin albidaya wan nihaya kabarin aka nuna aka ce dan wanda yake nan kuma aka bada ruwa kaga ana neman taimakon annabi kenan yana nan ana neman taimakon sa bainan alaihi salatu wassalam kuma akwai aikin Allah da annabin yake yi kamar yadda muka faɗa a karatu ɗazu aikin Allah ne amma annabin kuma yana yi kamar yadda aikin Allah ne warkarwa sai likita ya baka magani maganin ya warkar da kai amma aikin Allah ne amma shi likita da maganinsa sababi ne aslan Allah ne mai yi shi far'i ne to dole ka gane shi annabi far'u ne kamar yadda magani da likita far'u ne kamar yadda kasuwa far'u ne ko misali amma an ka je kasuwa ka samu kuɗi yau Allah ya bani kuma baka je kasuwan ba ba za ka samu ba to ka gane kasuwa far'u ne ofis far'u ne mota in kai driver ne far'u ne leburan ka dauki kwangiri da tebur far'u ne duk wannan far'iyya ne aslan Allah ne mai yi to shi annabi far'iyya ne duk abin da annabi zai yi ba muna nufin annabi Allah ba muna nufin wata dama daga cikin damar Allah Allah ya bashi wani iko daga cikin ikon Allah Allah ya bashi kuma shi yake canjawa Allah ma tsari kuma tajin tsarin ya canzu. Alaihi salatu wassalam. Ga yadda Allah ya tsara ya ce Allah ga yadda nake so Allah ya bar nashi kuma ya dawo na annabi. Kamar yadda aka yi na kibla da yamma ake kallo. Amma annabi ya ce shi sam a dawo da ita gabas. Allah ya ce to zan yi a dan ban lokaci. Lokacin ya ja annabi ya ce lokacin fa ya ja. Ya ce kai hakuri kannara ta kalluba wajhika fi sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha. Aka dawo kazalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada 'alan nasi ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم so da haka wannan shine a takaice a gurguje kuma maganan an bawa annabi sifar Allah wani lokaci muka shirya karatu irin wannan zamu zo mu kawo sifofi guda 69 da Allah ya bawa annabi a cikin alkur'ani idan ba wa annabi sifa ɗaya shi ne ya sa an mai da annabi Allah, to za mu ga shi kuma Allahn da ya ba shi sifa ɗaya bayan ɗaya har guda sittin da tara waye mai da annabi Allah tsakanin mu da muka ba wa annabi sifa ɗaya, da Allah da ya ba wa annabi sifa sittin da tara. Sufofin na Allah ne, amma Allah ya ɗauka ya ba wa annabi guda sittin da tara, kai an kai tun garfa da ba maganan sifa ake magana ba. ba maganar sifa ake magana ba Allah yana kamar nunawa annabin ma shi ne ko shi ne annabi ko mu ba mu gane ba kuma ƙur'anin ne ya faɗa mu ba mu gane ba mun rasa gurin sai dai mu karanta min shi misali a yi haƙuri a taƙaice gaisawa annabi ya yi da sahabbai ya yi hannu da su Allah ya ce wa sahabbai ya gaya wa bayansa wanda fa ya gaisa da kuɗin nan ba annabi ba ne Allah ne yanzu dan Allah idan bawa annabi sifa shine ya nuna annabi mun mai da shi Allah an yi shirka to Allah kuma da aka gaisa da annabi yace ba da annabi ba da shi aka yi hannu da hannu hand to hand da Allah aka yi ba hand to hand da annabi ba hand to hand da Allah da bayi kuma hatta annabi da ya dauki hannun shi ya dora akan hannun sahabbai sanda Allah ya kwatanta yace na dauki hannuna na dora akan hannayensu innal ladina yubayi'unaka innama yubayi'una Allah sai ce yadullahi fauka aidihim kuma duk tarihi zai gaya maka annabi ya dau hannun shi ya dora akan hannunsu amma Allah ya ce a'a ba hannun annabi bane ba duk musulmi ya san haka hannun Allah ne akan hannayensu kuma duk wanda ya gaisa da annabi Allah ya ce ba da annabi ka gaisa ba da Allah fa ka gaisa dan Allah idan ba wa annabi sufar Allah komai da annabi Allah tsakanin wannan ayar da mu da muka ce a nemi taimakon annabi waye mai da annabi Allah kenan Allah da kanshi kenan tunda an gaisa da annabi ya ce ba da annabi aka gaisa ba da ni Allah aka gaisa ya ɗebi tsakonkwani ya watsa a wajen yaƙi Allah ya ce wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah rama tsakonkwanin nan da ka ɗiba ka watsa ba kai ka ɗiba ba ni na zo wajen yaƙin na ɗiba na watsa to kaga ana maganar sifa ai karamin alaki ma ake magana ga maganan zatiyan ne ma aka dawo ake magana domin shi sifa abin da ake nufi da sifa kaman kai fari ne a ce kai fari kai dogo a ce kai dogo gajere a ce gajere mutum mai kiba a ce mai kiba shine sifa ko amma zatiyan ai kai ne saboda haka fari wani abu ne a jikinka sifarka ne tsayi sifarka ne gajarta sifarka ne to yau an zo ba maganar sifa Allah yake magana ba yana maganan zatiyar annabin ne zatiyarsa to ya za a yi da wannan gure jama'a saboda haka ba wanda a cikin shehunan ɗariƙa ya ce annabi Allah ko ɗan Allah babu abinda mu muka sani a ɗariƙanci annabi bawa ba Allah ba ba ɗan Allah ba ne shehu ibrahim yana cewa ma'asiru khairul khalqi gairu muhassari wa qul fihi ma qad shi'ta abdan mufaddala annabi muhammadu bawa ne amma fa duk abin da zaka faɗa na daraja baka ce komai ba ka ɗauke shi bawa ba Allah ba ba ɗan Allah ba amma duk zuzuta shi da zaka yi a matsayin bawa to fa baka ce komai ba tun daga abin da Allah ya gaya mishi to Allah ya kiyashe mu Allah ya biya bukatun mu Allah ya dada ganar da mu abin da yake shine daidai kuma ya ba mu ikon bin abin da yake shine daidai amma dai sha'anin manzon Allah a daidai wannan lokacin to za a yi tankaɗe da riraya. A daidai wannan lokacin za a zubar da tsaki da dusa, a daidai wannan lokacin kuma za a zubar da tsakonkwani, a daidai wannan lokacin na wuta za su zama ‘yan wuta, a daidai wannan lokacin ‘yan aljanna za su zama ‘yan aljanna, don haka sai an yi taka tsantsan. Sha'anin annabi sha'ani ne wanda in ba a yi taka tsantsan ba, wallahi yanzu mutum zai zama riddaddi. Yanzu zai zama riddaddi Allah ya kiyashe mu, Allah ya kiyaye imaninmu, Allah ya daɗa fahimtar da mu abin da yake shine daidai albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokaci ya ko to ba tambaya to Allah ya kiyashe mu